أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفالله أنك لما أذنت لهم يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan guri mai albarka masallacin kofar gida mai girma sarkin damba jiya mun kwana aya ta 42 a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul tauba yau kuma da izinin Allah madaukakin sarki za mu tashi ta 43 bayan da Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan wato kenan wajibi mu fita yaki in firo kifafan wa sitalan ku fita yaki ko kuna da kayan fada ko ba ku da bayan fada kuma ku je ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki da kuma yadda muka fahimci cewa yadda sahabbai suka fahimci wannan aya ɗin idan suna karatu in sun zo kan wannan aya ɗin suka razana tattare komatsansu su tafi wato kenan jihadi wani lokaci har sai tare ta kasance a gare su to sai muka bayani cewa an fita yakin musamman yakin tabuka bayan an fita yakin tabuka sai aka samu waɗansu mutane waɗanda suka yi nazarin suka ga zurfin abun da tafiyar da za a yi da lokacin zafi da wahala shi da sai suka shawaran ba za su je ba don haka sai suka yi wata dabara sai su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai su ce to mu je yanzu mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa muna da uzuri ba za mu samu daman fita ba idan ya ba mu izinin shikenan kun ga mun huta idan bai ba da izinin ba ma ba za mu je ba amma dai at least zai mun sanar da shi to duk wanda ya zo shi neman izini annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ba matsala duk wanda ya zo neman izini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba matsala sannan da aka dawo kuma in sun zo sun faɗi uzurinsu sai ya nema musu gafaran Allah maɗaukakin sarki to yanzu a cikin wannan aya da za mu karanta Allah maɗaukakin sarki ya ce afallahu anka Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka lima azinta lahum menene dalilin da ya sa kai musu izini Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka lima azinta lahum menene dalilin da ya sa kai musu izini yanzu a nan allah madaukakin sarki ya zarge shi dalilin da ya sa ya ba su izini su zauna a gida kar su fita yaƙi amma kuma saboda tausasawa da allah madaukakin sarki yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama bai fara kawowa zargin ba sai da ya kawo wato kinan akwai ce afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe ka a bisa wannan kusurin amma me yasa ka ba su izini me yasa ka ba su izini ta haka malamai suka yi bayani akan wannan cewa wato wannan yana daga cikin karfin girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda inda a ce zargin ya zo shi kwatsam lima azinta lahu me ya dalilin da yasa ba a san inda zuciyarsa za ta kasance ba saboda firgici da kuma tsoron Allah madaukakin sarki to amma saboda a kafafa sai aka fara kawo afuwa din kuma wannan zai karantar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba a rayuwa duk mutumin da kuke mu'amala da shi yana kuma iyan kokarin sa akan wato kenan islahi sai matsala ta zo ta to ana treating dinsa ta hanya wadda take mafi sauki saboda gurin abin din kun gane wannan hatta a kotu idan aka tabbatar wannan mutum ne wanda ke mai muru'a mai mutunci mutum fatalauka yana cewa wa falsatin min zi muru'atin athar min janibi shahidi mai mayuk tafar idan aka samu shaida mutum mai mutunci a kotu an san shi mai mutunci ne amma kes ya kawo kotu sai aka zo aka samu dan tuntube to mai mayuk tafar yana daga cikin abin da ake gafarta ba za a amfani da wannan kuskuren kuma a tirzasa shi a walakanta shi saboda wannan ba saboda ba san shi da wannan ba illa iyaka lalabiya ne ko tuntube ne ko kuma gazawa ne irin ta dan adam ta zo har ma yake cewa idan ma mutum ya kasa ya tsara yadda zai bada hujjarsa amma alkali ya fahimci cewa yana da gaskiya amma ba zai iya presenting din abin yadda kotu za ta bashi gaskiyar ba sai ya ce lukina hawa laharaci alakana masa yadda zai bada ansa din a gaban kotu ko babu matsala akan wannan saboda me ai an san shi mutum ne mai salahi amma kuma yanzu matsala ta zo ta gashi ne da gaskiya ma dama ko bai present din yanda abin ya kamata ba to ken zai juye kansa ko kuma a'a saboda kuskure da yayi ko wani tuntube da yayi a wani lokaci to in an abin nan za a iya kifar masa za a iya kifa masa matsala a tsakar kansa ta yadda kuma za a sashi a cikin wani hali na tarikani kai to musulunci ya ba da dama wato kenan za a iya tiritin din kes din ta hanyar mutunci shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam afallahu anka Allah madaukakin sarki ya yafe ka akan wannan matsala amma duk da haka menene dalilin da yasa wato kenan ka ba su izini ai da bai kamata wato kenan ka ba su izini ba hatta ya tabayyana laka allazina sadaku har sai lokacin da ya bayyana maka cewa waɗannan tsakanin su da Allah suke neman uzuri sun cancanci su neman su nemi uzuri wata alamul wata alamul kazimina sai kuma ka san makaryata kamar yadda muka faɗa suka ce abinda suke so suka ce mu je mu tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu izini in ya bamu izinin ma ba za mu je ba in ya yi hana izinin ma ba za mu je ba to kaga amma kuma akwai wanda za su zo su nemi uzuri na gaskiya tsakanin su wato kenan da Allah madaukakin sarki dan haka sai Allah madaukakin sarki ce ai da yayi hakuri tukunna sai an tantance waye suke da neman uzuri na gaskiya wane ne kuma wato kenan suke neman izini wato kenan na na ƙarya wanda ba gaskiya bane tsakanin su da Allah madaukakin sarki ba haka bane amma wannan a wannan lokacin ne amma daga baya Allah madaukakin sarki ya bashi cikakkiyar hurriya ya bashi cikakken yanci yace fa iza sta'adhanuka li ba'd shanihim fa dan liman shayta minhum daga yau a dada bashi garanti cewa duk lokacin da suka zo suka nemi izini a gurinka za su fita saboda wani wato kenan wani wani lamarinsu Allah madaukakin sarki cewa an baka izini ka ba da izini a wanda ka ga dama tara ka in ka ga dama ka ce masa je kana baka uzuri in ka ga dama ka ce masa a ban baka uzuri uzuri ba to dole wato kenan sai su hakura akan wannan mun gane wannan to mu je malam
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين Allah madaukakin sarki ya ce la yasta'dhinuka dama ba ba mai neman izininka a cikin wannan irin yanayin da ake saboda ai kowane yanayi da abin da yake zuwa yau akwai yanayin da bai kamata ma ka nemi uzurin ba saboda idan ba ku aka samu matsala ta gurin ku ba za a cimma nasara ba to kaga bai kamata a ce a cikin irin wannan mutum ya kawo uzuri ya zuke ta yadda kuma za a je a kasa cin nasara akan wato kenan hadafin da aka sa a gaba ba da ka Allah barka yake ce a cikin wannan yanayin la sunu la yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wanda suke suna da cikakken imani da Allah madaukakin sarki wal yawmil akhir da kuma ranar lahira wato kenan su din ba za su taba neman izinin a gare ka ba an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim cewa wai ka ba su izinin da ba za su je su yi jihari don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki da dukiyoyinsu ko kuma kawukansu ba a asalin muminai ba za su taɓa neman izini a irin wannan yanayin ba su hana kansu zuwa su yi jihadi su hana dukiyarsu ta tafi filin jihadi muminai da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira ba za su yi haka ba kuma mun gani yadda duk gaba ɗaya suka tafi wadda a cikin mutum saba'in da ba su tafi ba ko kuma sama da mutum saba'in da ba su tafi ba ya aka tantance mutum uku ne kawai aka samu masu imanin gaskiya a cikinsu wallahu alimun tabbas allah maɗaukakin sarki masani ne da cikakken sani bilmita ke da masu takawa ta haka daga cikinsu wanda suka zo suka nemi izini ba za su ji yakin tabuka ba amma suna da uzuri na gaskiya allah ya san su wanda kuma suka zo suka nemi izini amma ba su da uzuri na gaskiya akwai munafirci a cikin lamarinsu su ma Allah madaukakin sarki ya riga ya san wannan shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya zargi Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ba nemi izinin me yasa wato kenan ya ba su izini ba tare da ya tsaya abu ya tantance wato kenan kansa ba إنما يستأذنك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الله بدأ بجدر كيتشي إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله أبن سني كدي in banda wanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba babu wanda zai nemi izininka wai ma'ana wanda ba su da cikakken imani tsakaninsu da Allah ba su da cikakken imani tsakaninsu da ranar lahira waɗannan mutanen su ne kaɗai za su zo su nemi izininka wato kiran a wannan yanayin wartabar kulubuhum zukatansu sana shakka suna tunanin cewa akwai lahiran nan ko kuma babu ita suna tunanin cewa zaman kabarin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane suna da cewa za su yi wa Allah maɗaukakin sarki wayo ko ba za su yi masa ba suna da tunanin cewa za su iya tsira da dukiyarsu su bar sauran mutane su je su halaka ko ba za su iya ba dukiyarsu wato kenan ta abin ya sun yi abin da balarabe yake cewa araka tuqaddimu rijlan wa tu'akkiru ukra wato kenan suna yin kwangaba kwambaya kwangaba kwambaya to dama can zuciyarsu ka gabata da imani cikakke ko fi rabihim suna nan a cikin shakkansu ya taraddadun suna taraddudi su kai su komo su kai su komo mu je yakin nan ne ko kar mu je mu mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kar mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam mu taimaka masa wato kenan ko kar mu taimaka masa wannan zuciyarsu bata tsaya a guri ɗaya ba idan mun bi shi ga abin da muke tsammanin za mu samu na ganima ga abin da muke samu muke tsammanin za mu abin amma kuma mutane yana iya yiwa kuma a samu to kenan akasi ya zama gurin yaki an kashe mutum to an kashe ka kuma yanzu ya dukiyar ka yayan ka ya kaza kaza kaza da sauransu in kuma mu je ba yana iya yiwuwa a saukar da aya wadda za ta zo ta kunyata mu ta faɗi abin da yake cikin zuciyar mu saboda duk jama'a duniya ta san halin da muke ciki don haka suna nan a cikin wannan yanayin ya taraddadun su ba su imani ba su kuma ba su kafirta ba ana musulmin ana kafirun ko kuma wani lokaci ka ji su ana la musulmin wala kafirun to kaga ba su da wata kinan tsayayyen lamarin to mu je malam ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين الله مدعوك كنت لك ولو أرادوا الخروج wallahi wa'annan mutanen da suna nufin za su fita yakin tabuka suna son aje yakin tabuka wato kenan tare da su da tsakaninsu da Allah suna son su je yakin tabuka la'adu lahu udda wallahi da sun yi masa tattalin kayan fadarsa ai Allah ba da kuke yake cewa idu lahu masadatun ko ku musu tattalin abin da za ku iya yi na wato kenan kayan fada to wa'anda suke tsakanin su da Allah ai sun yi tanadi sun yi tanadi haka ne sun yi tanadi sayyidina Usman ya ba da dawaki wanda za a kai sun fi 500 ya ba da dukiya mai yawa sayyidina umar ya tsebo rabin dukiyarsa ya kawo sayyidina abubakar ya kwaso duk abin da yake cikin gidansa ya kawo kowa ya ba da iyaka kokarinsa kai akwai wanda ma kwanan alkama ya dago kawo shine mallakansa kuma ya dauka ya bayar dan a tafi wannan jihadin kuma akwai wanda sun riga sun tanadi dokin su sun tanadi kayan fadansu sun tanadi abincin da za su ci har aje a yaƙi a dawo ba salari ake ba su ba komai ba to du akwai wanda sun riga sun yi wannan amma su ba su yi ba don haka Allah madaukaki zake cewa law aradul kuruja wallahi da tsakani da Allah suna so su fita la adulahu udda da sun tare da masa wato kenan kayan fadarsa da sun tare da komai da komai babu abin da wato kenan zai zama suna da bukatarsa wanda ba su tadate shi ba a da ba kace man kafa adalaja wa man adalaja balagal manzil wanda yake jin tsoron makara ai yakan yi sammako ko wanda ya sammako kuma zai isa da sun yi tanadi da tun kafin rani ya zo shi da suna da wato kenan kayan su kome da kome a shirin walakin sai dai yanda lamarin yake kare Allahun bi asahun Allah madaukakin sarki ne ma da kansa baya son fitar da su Allah baya son zabarin su ma su fita su je su wurin yakin Allah madaukakin sarki da kansa baya son masu fita ba sabbadahum da haka shi ya sa wato kenan suka nauyaya shi ya sa suka jijin nauyin su fita din Allah madaukakin sarki ai ya san zukatan mutane ko ya san wanda yake da imani na gaskiya ya san wanda yake da imani wanda yake ba na gaskiya ba dan haka sai Allah madaukakin sarki iyaka ya so ya so munafukan munafukan sai ya sa musu a zuciya su kawai suka ji ba za su iya fita ba kawai sabbatahumullahu ko Allah madaukakin sarki sai nauye da zuciyarsu saboda haka sai ya zama ba za su samu damar fita ba wakila sai ya zama kamar an ce musu uqudu ku zauna ma alƙa'idiyya tare da masu zaman gida masu zaman gida ku zauna tare da mata mazaje kam sun fita eh mazaje kam sun fita amma ku ku zauna kamar haka aka faɗa musu sai ku suka zauna din kamar ko wanda daga jin ce ku zauna maza a gida tare da mata su ne masu zaman gida sai ka ce to shikenan bari mu zauna ba kowa sai ya kawo dalili kowa sai ya kawo dan uzuri kowa sai ya kawo dan kafa da zai samu ya zuke ta yadda ba za a tafi wannan wato kenan jihadin yakin tabuka tare da shi ba saboda haka kaga Allah madaukakin sarki ya kawo wata hanyar da zai tantance dama Allah yana cewa ma kana Allah liyazar almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah madaukakin sarki bai kasance zai bar mu'mine haka yanda kuke ba wallahi sai ya tantance wanne ne alkhabis wanne ne at-tayyib suwaye mu bara gurbi suwaye kuma wato kenan kyawawa amma sai ku an tada kula jannata wala ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ko wala mata kidamin lillahi wala rasulihi wala almu'minina walija ai ba zai yi haka kawai ba dole sai Allah madaukakin sarki ya cire wa'anda suke da wani dangantaka da kafirai wadda take ta fi karfi a zuciyarsu akan dangantaka su da mu'mini sai Allah ya tantance Allah ku sai ya kawo jarrabawa hatta mai dal kabisa min at sai ya tantance don haka yanzu kamar ka ce kenan wannan Allah madaukakin sarki yayi hakan nan ne dan ya samu wato kenan ya tantance tsakanin wannan to da haka sai aka ce zauna tare da masu zama Allah madaukakin sarki ya ce لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولعوضوا كلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماؤون لهم والله عليم بالظالمين الله برا بيجي يجي مؤمن كان ما كوي باكين تشكي dan wayannan ba su fita yakin tabuka tare da ku ba saboda ai laukaraju da ma sun fita yakin tare da ku matsala ce laukara fikum da sun fita cikin ku tare da su kun fita kun tafi wallahi ma za dukum illa khabala ba za su kara muku komai fasface sai ta bukewa problem za su dinga creating a cikin tafiya za su kawo matsaloli da yawa wadda za ta daga muku hankali ta kawo farraka tsakanin ku musulmi a junanku wala da sun tafi tare da kuma da hakan nan ne don haka shi yasa Allah madaukakin suke baya son su fita balle su kawo matsala a mumine na kwarai don haka sabbatahumullah sai Allah madaukakin suke nauye zuciyarsu yasa kuma suka kirkiri uzurin da za su zuke kuma suka zuke kuma yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta musu afuwa kawai ya ta musu afuwa ya ta musu ya rasulullahi kaza kaza kaza ya ce a ba matsala ya rasulullahi wallahi je ya ijika ijihadin nan gaskiya kaza kaza ya ce ba matsala duka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin da haka suka tace kawo kansu da su da kansu ta gani Allah ce inda sun fita ma ma za dukun illa kabala wallahi ba za su kada ko ba za su tsina na muku komai ba sai ƙara tabewa wala auda uke lalakun wallahi da sai shiga tsakankaninku yabuna kumul fitnata suna kokarin nema muku fitina suna kokarin kawowa fitina domin za su yi wata magana da za ta hada wannan da wannan ai fada za su yi magana da za su wannan su ji haushin annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi magana da za ta kawo matsala a wurin tafiyar ga shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗabi jama'ar da bai taba ɗiban jama'a kamar ta a gurin yaki ba a hunaini mun ci ya ɗabi mutum dubu goma sha biyu to yanzu kamar yadda ka'ab bin malik yake faɗa a lokacin da aka fito wannan yakin har aka je aka dawo ba a iya irga mutanen da suke cikin tawagar ba har aka je aka dawo saboda yawan jama'a ba a iya kirge su ba babu wanda zai ce maka ga adadin su babu wani littafi zai ce maka adadin mutanen da suka fita ta buka mutum kaza ne wallahi ba a gano ba saboda jama'a ya wato kidan ta jama'a ta yawa to kaga suka kawo fitina a cikin wannan kes din zai zama matsala kenan automatically sai ga jama'a sun rabu baka ga sabbin musulunta da aka tafi hunani da suka ga ruwan kibiya suka juyo sai suka affectin sauran ba sai suka sauran ma suka juyo wanda har wannan ya zama tarihi ya dawwana wannan abu Allah madaukakin sarki ya zargi bin mu'minai ko wa yawma hunani idza jabatkum kasaratukum ko sai ya zama wato kenan sai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya masa sikina ya sa Abbas ya kira wasu ran aka zo tukuna aka aka ci gaba da yakin aka ci nasara to wannan ma sun je za su tada fitinar da sai tafi wato kenan ta wancan kara dan haka shi yasa Allah madaukakin sarki bai ma abin nan ba wa fi kun sama'una lahum sannan kuma a cikin ku akwai masu jin maganar su akwai masu jin maganar su akwai wayanda in sun fada za su za su in in sun fada za su yadda a cikin musulmi don akwai wanda a zahiri ana ganin mutuncinsa akwai kuma wanda yake da hanyar da yake launa magana to wanda yake ake ganin mutuncinsa ba a san zuciyarsa da munafirci ba in ya faɗa sai ga wannan da wannan da wannan sun yarda su kuma akwai inda suke ganin mutunci su ma za su je su faɗa a wannan da wannan da wannan su haka sai ka ga magana jita jita tana yaduwa tana yaduwa a cikin jama'a musulmi to kaga sai fitina ta faru a cikin wannan amma Allah madaukakin sarki daga cikin taimakon da ya annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ya zare wayannan salaf duk basu fita ba basu fita ba Allah ce dama a cikin ku akwai sama'una lahum masu sauraron maganar su masu jin maganar su masu daukan jita jitan su duk abin da suka faɗa za su iya yarda to basu ma zo ballanta za su faɗa wallahu alimun tabbas Allah madaukakin sarki masani ne da zalimina da halin da azzalimai wato kenan suke ciki domin wanda suka yi hakan nan hakika sun zalunci kawukansu kuma sun zalunci addinin musulunci bai kamata a ce su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a baki sannan ta kasa kuma su zo suna masa zagon kasa ba wannan nau'i ne na zalunci duk da cewa wani lokaci ana ba su sunan munafircin to munafircin kansa ma nau'i ne na zalunci domin sun zalunci kansu sun zalunci manzon Allah sallallahu alaihi sun zalunci addinin musulunci sun kuma zalunci wato kenan al'ummar musulmi baki daya to mu je malam لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون الله مدوكاكين sarki yace ku ne baku san halin su ba dama ai lagade ta gawul fitna ta ai dama sun nemi fitina sun yi sun yi su kunna wuta tun farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina sun kunna wuta kala kala domin su kawo masa matsala saboda a fahimtar su musamman irin su abdullahi bin salul a fahimtar su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin su ya kuma mamaye garin su maimakon da su ne shugabanni sai abin da suka ce to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ake sauraro ta haka sun yi kokari na farko su hada kansu da yahudawa sun hada kansu da yahudawa a cikin garin madina akwai kabilun yahudawa guda uku banu nadir banu kainaka da banu quraiza da haka to sun hada kansu da su har Allah yake cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum ko in suna tare da mu'minai sai mu ma mu'minai ne idan kuma sun bar gurin mu'minai suka koma gurin wancan sai su ce ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una ai izgilanci muke musu ba su gane bane me yasa suka yi haka saboda sun dauki mataki daya bai ci ba sun dauki mataki daya bai ci ba sun dauki sai suka ce kuma sun yi yan kokarin su a zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina sun hada kan dukkan larabawan duniya a wannan lokacin da kuma yahudawan da suke cikin kasar jaziratul arab da nasarar najaran da sauransu duk wanda ba musulmi ba sai da al'umma ta yi ca akan musulmi sai da aka je yakin badar sai Allah ba daukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasara sai kuma duk gabirin duniya sai suka tsorita to kaga wannan fitina ta farko su suka kafa ta sannan sun taimaka a lokacin da aka yi yakin gwalalo su suna cikin madina tare da cewa an yi alkawari da su na zaman lafiya sun hada kai da mutanen makka ba dan Allah madaukakin sarki ya kawo nu'aim al'ajja'i ya zo shi ya musulunta ba haka kawai yana cikin bangaren kafirai Allah ya sanya masa imani ya san ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam har cikin madina ya ce masa abin da ya kawo ni ni ina bangaren kafirai mushrikai amma Allah ya sami imani kuma banda Allah babu wanda ya san na musulunta sai kai yanzu da nake gaya maka akwai abin da zan maka na taimakawa zan iya taimakonka sai ya ce a wannan yanayi ba zan iya ce maka specifically ga point din da yake so ka min taimako ba amma almaru alamu bi halihi ka je duk abin da zaka iya na taimaka min ka je ka yi da haka sai ya fita guda da sai kewaya kewa sai je gurin yahudawan madina sai ya ce musu kai mutanen makka sun ce da ku da muhammadu duku mutanen littafi ne don haka za ku haɗe baki ku rabu da su kuma za ku yake su saboda haka abinda nake tunani za su haɗa ku da muhammadu ne don haka yadda za a yi karku aminta da su domin za su aiko zarku aminta da su sai in sun ba ku wa'insu mutane a cikin mutanensu kun rike ta yanda in sun guduma ga mutanensu tun daga mutanensu manyan mutanensu kamar mutum goma in ba haka ba to shi kenan ba za karku yadda da alkawari tsakaninku da mutanen maka wala za su zare su barku kuma wallahi muhammad ya fi karfin ku inda ku kaɗai ne kam suka ce eh to haka ne na to yanzu bari mu aika mu gani ya ce in kun aika in sun ba ku mutane goma to suna na kan alkawarin tsakanin ku da su in sun hana ku to ku tabbatar babu alkawari tsakanin ku da su da za da jikin sai fita sai kuma gudun maka ya ce to ku za abin da yake faruwa wallahi da muhammadu da yahuda ne sun haɗe bakin su yanzu ma sun shirya akan za su aiko ku ba su mutum goma sai su mika wasu secretly su yanka su suka ce gaskiya ne su gaskiya ta to za su aiko inda gaskiya ne ma ba abin nan ba ni na san abin da ba ku sani ba can jima ku sai ga wakilai daga gurin yahudawa sun zo su to mu fa tsakanin mu da ku ana cikin wannan harkar yakin nan babu amana in kuna son mu taimaka muku ta ciki to ku ba mu mutum goma sai suka ce sadaka wallahi nu'aymun nu'aymun ya faɗi gaskiya wallahi sai suka ce wallahi ko mutum ɗaya ba za mu ba ku ba suka koma suka ga mutanen su cewa tun fa hana sun ce wallahi ba su ba da ko da dama baki mu da suka ce sadaka wallahi nu'aymun su ma suka ce nu'aym yayi gaskiya don haka tun daga nan sai zama tsakanin su alkawari tsakanin su ya riga ya abin taimako na farko kenan da Allah madaukakin sarki don haka sai ya zama ya wargaje wannan ya taimaka wajen rashin cin nasarar su bayan wayannan akwai fitinoni da yawa da suka yi ai a cikin madina ma sun yi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallama din da kansa don yana daga cikin dalilan da yasa ya ce wato kenan a rika koran su a cikin madina su zauren su yana daga cikin abin da yasa ya ce a je a kashe wasu daga cikin gaman ka'abin al-ashrafi da sauran manya manyan su saboda matsalar da suke kawo annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa laqad laqad tagawul fitnatu min qablu ai dama can su wa'annan munafukan sun yi kokarin neman fitina da musifa a ku musulmi din kafin ma yau da aka ce aje yakin tabuka suka ce ba za su je ba sun fahimci wannan wa kallabu lakal umura ya muhammad sun jujjuya maka lamari sun dagula maka tunani sun hada kai da yahudawa kuma suna da tunani su fito ta wannan hanya su fito ta wannan hanya su fito ta wannan hanya su fito ta wannan hanya sun sha hada musulmi fada sun sha hada ko lokacin da aka je ana dawowa a yaki sai da suka hada fada tsakanin muhajirun da ansar tsakanin muhajirun da ansar har sai da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi fada yayi fada yayi fada yace kuma ma ba shiri kowa ya hau abin hawansa a dawowa a gurin yaki ne aka yi ta dabiya aka kowa sai da ya gaji tukwanin sa sai ya sauka anan aka sauka kowa ya faɗi bacci kafin nan abin da ke cikin zuciyarsu ya riga abin nan Allah madaukakin sarki ya abin nan ya ba da labarin da ke tafi wallabe na ya kuluna latin fi balamin inda rasulullahi hatta yin fardu ko yawwa daga cikin propaganda su shine cewa suna hana a taimaka wa mutanen maka da suka yi hijira har in sun wahala su da kansu za su watse ko walillahi albatu wal rasuli wal mu'minina su ne kuma suke cewa la in raja'ana ila al madinati la yakhrujana al a'azz minha al azal wallahi ma kuma madina za mu kore su tunda mu ne manya duk irin waɗannan sun riga sun yi wa kallabu laka al'umura sun jirkita maka al'amura sun jirkita maka al'amura hatta ja alhaku har gaskiya ta zo ta bayyana wa zahara amrullahi al'amarin addinin Allah ya zama ya bayyana duniya duk ta ganshi jaziratul arab tana da mata kara yanzu har ka taho yaki har ta buka wato kira har ya zo border iraki tsakanin su da abin nan kaga musulunci ya dada yin karfi kenan ko wa kari hona duk da haka ko amma faransu su baya so ransu baya so don haka wa'annan mutane dan basu je ba yaki basu yakin tabuka ba babu matsala a ciki kar ku daga hankalin ku ku musulmi ku tarore ne ma bakin gizo yake yaya to mu je malak ومنهم من يقول صلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
Allah wa da kun dake cewa minhum daga cikin su wato kina akwai wanda yake cewa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idalli Muhammadu ka bani izini bazan je wannan yakin ba wala tafni kada ka zama wato kinan kai amfani da wannan wato kinan ka fitine ni ba na son wannan ba na son wannan wannan shine ake kiransa kaisu ko aljaddu bin kais jaddu ibn kais shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa magana za a je yaki wanda yake na tabuka ai mun faɗa cewa dama yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi a fili kuma za a je a rikici da banul asfar sai ya ce me kake da ra'ayi akan wannan sai ya ce a'a ina ya rasulullahi idan li wala tuftini ni ka bani izini ba zan je ni ba saboda ni mutum ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya jarabe ni ina da sha'awar mata kaga su kuma matan su mutane ne mai kyau kuma naje ba zan iya hakuri ba kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci aushi sosai yadda wasa je kaza baka izini karka je yakin aljadd bin kais saboda haka Allah madaukakin sarki ya tona shi yake cewa daga cikin su akwai wanda yake cewa ka bani izini karka fitine don ni in naje can naga matan wannan gurin iraki ba zan iya wato kenan kame kaina ba kaga ai ya kawo uzurin da ba zai je yaki bane ba wai gaskiya bane in ba haka ba menene bambancin matan Iraki da matan Madina babu bambanci babu bambanci amma wato ya kawo uzuri ne dan haka Allah madaukaki zake cewa minhum daga cikin su munafikai yana magana akan munafikai ne ko su wayannan da suka ki zuwa abin nan din daga cikin su akwai wanda yake wato kenan cikin irin wannan wannan yanayi idan wala tiftin Allah madaukakin sarki ce Allah jama'a ku saurara ku ji wannan magana fil fitna su zaka zo ai cikin fitina suka baya so ya je saboda karfi ya fada cikin fitina ko ai cikin fitina ya fada fada fil fitnati saqatu a cikin fitina sun riga sun fada tuntuni saboda ai babu fitinar da tafi a ce ka zo duniyan nan ka gama rayuwarka ka koma ka shiga wuta akwai fitinar da tafi wannan hanyar da aka fi saukin samun wannan yanayi shine ka ki maganan Allah ka ki maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fada fitina ba duk mutumin da ka ga shi yana kan wata hanya mumuniya wadda Allah baya so manzon Allah ba sai wani abin ka tausaya masa ne in ya mallaki fan tokare sama wallahi abin ka tausaya masa ne saboda yana cikin matsala da haka ya gabata su fahimci wannan wa inna jahannama lalle tabbas wutan jahannama da muhidatin bil kafirina wallahi za ta kewaye kafirai kewaye muhita ka gani za ta kewaye sai ya amfani da wato kenan suna muhita da ce ta hito ba saboda takidi idan ka kafili mudari madadinsa sai ka kawo ismul fa'il ko kuma abin abin da yake da ko ismul maf'ul wato maganan ka a balagance tafi karfi sai ce lil muhidatu bai ce wa inna jahannama la tahidu bil kafirin ba kuma ya faɗa haka yayi daidai amma ce to wallahi ita din me kewayewa kafirai ne babu ta inda za su fita babu ta inda za su fita to yanzu wayannan mutane munafukai ne ake magana amma sai Allah ya ce za ta kewaye kafirai su waye kafirai kenan su munafikan don haka munafirci yakan kai mutum zuwa ga kafirci ayan tana magana akan mu kafirai ne aya kan munafukai ne daga ƙarshe sai kuma ta yi magana akan kafirai sai ta nuna kuma su din da ake magana akan su su ne kafirai don haka munafirci wato kenan kafirci ne ko kuma yakan kai mutum zuwa ga kafirci kuma har yakan zartar da mutum ya wuce kafircin domin qur'ani cewa innal munafiqina fi darkil asfal minan nar ranar lahira sai an sa munafikai an jibge su a cikin wuta sannan kawo kafirai a dora kai ai kaga lafiyar banza saboda ai sun yaudari Allah sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce su mu'minai ne a baki amma kuma a zuciyarsu ba musulmi ba mu'minai bane kuma ma kallaba al'amari suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yasa kullum mutumin da yake da fiska biyu a cikin lamura wato zaka samu shi suna cikin mutane suke lalata al'amura zara cikin lalata al'amura ya je ma wa'annan da fiska daya ya je ma wa'annan da fiska daya ya nuna yana tare da wa'annan ya nuna yana tare da wannan ya dauki asirin nan ya kai nan ya dauki asirin nan ya kai nan ko ba dan komai sai dan shi personal gain dinsa abinda zai samu a rayuwa shine abin da yasa yake wannan kaga wannan yana daga cikin watakin mutanen da suke kawowa matsala a cikin zamantakewan al'umma shi yasa Allah madaukakin take bai sassauta musu ba to mu je malam in tusibka hasanatun tasuhum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون Allah madaukakin sarki ce in tusibka hasanatun duk lokacin da wata ni'ima ko wani alkhairi ko wani falala daga gurin Allah madaukakin sarki sai ta zo ta same ka ya Muhammad ta su uhun wala ba sa jin dadi ba sa jin dadi duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a gurin yaki ba sa jin dadi duk lokacin da wani alkhairi ya same shi ba sa jin dadi saboda ai a yanda su suke fahimtar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo musu iyaka makogoro bayan da suka yada shi don haka in ya samu ci gaba ba za su ji daɗi ba in ya samu ci gaba ba za su ji daɗi ba in ya samu ci gaba ba za su ji shi kuma Allah madaukakin sarki tun daga lokacin da ya fito ya fara da'awa daga shi yake sama daga shi yake sama saboda Allah ya yi alkawari wallahu mutimmu nurahu ko ko nurihi ne Allah madaukakin sarki mai cika hasken sa ne ko da su kuma ransu baya so to haka za su zanna ransu din baya so ko wai alfaza zai ce ahasiduhu mut inna aishaka an kadu fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu ya qudi bihi jashan wa umar masjidu duk wanda yake hasada annabi sallallahu alaihi wasallam fadi ya mutu kuma rayuwarsa tana cikin bakin ciki gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gidan duniya da gidan lahira shi shugaba ne Allah madaukakin sarki ya shugabantar da shi kuma Allah madaukakin sarki yana amfani da rinduna da shi masu taimakawa addinin musulunci yanzu duk abin da muke nan abin da muke nan a yanzu nan a kokarinmu na taimakawa addinin musulunci ne kuma shine muka saka shugaba har ya zuwa yanzu nan haka kuma na bayan mu fa hawa fi dunya wa fi dini sayyidu ko yawwa to saboda haka in matsala ai in ni'ima ko falala ko kuma ci gaba ko daukakan daraja ya same ka to so wannan sai bata musu rai wayanta suka musibatun idan kuma musiba ta same ka a wajen wato kenan jarrabawa da Allah madaukakin sarki yayi maka kamar karayar yaki ko rashin lafiya ko kuma a yaudare ka go a yaudare ka ba misali matsalar da ta faru a yakin Uhudu duk da cewa kare jini biri jini aka yi da yake dokin mai baki ya fi gudu sai suka tafi suna cewa ai sun suka ce nasara an sun suka ce nasara amma da sallallahu alaihi da safe ya ce duk wanda ya ji yaki ya daure gyambansa da inda aka sare shi mu koma da suna tunanin su dawo sai suka gudu to kaga wannan sai su dauke shi kamar wato kenan nasara ko kuma mutanen da suka zo suka yaudari annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su sun musulunta kabilu su ya ba su muhaddatan alqurani annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 70 daga cikin wanda ya yadda da su a karatun alkur'ani ya ba su je su karantar da alkur'ani aka tare su akan wanda dutse duk aka kashe su duk gaba daya aka kashe su wanda suka rage kawai mutum uku wanda suka rage mutum uku suka sakko akan dutse aka ce a daure su a tafi da su makka ɗaya ce ba zai je ba shi ma aka kashe shi aka sa mutum biyu da kubeb bin adi da zaid bin da finna su su biyun na aka tafi da su makka kuma karshen da su din ma a can din ma kashe su aka da haka mutum saba'in din nan babu wanda ya tsira kaga wannan ai da bakin ciki to in wannan matsala ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan sai kaga su kuma sun ji dadi akan kalu sai ka ji suna cewa kada ka zira amrana mu da ma can mun riga mun dauki mataki akan lamarin mu da ma ba za mu yadda mu shiga cikin matsala ba da sun ga za a zama matsala sai su goce sada kazna amrana min qablu tun kafin dama can mu mun tsaya mun yi shawara mun dauki mataki akan lamarin mu ma'ana kenan ba za mu yadda mu kai kanmu za ai shi yasa ba su je wannan yakin ba saboda suna tsammanin cewa in an je za a iya samun matsala kuma ai a yakin Uhud mun gani kafirai sun tafi mutum dubu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi mutum dubu ɗaya mutum wajen 250 za a fita yakin suka goce suka dawo madina suka zama su suka kiza kuma su din ne su din ne saboda me sun riga sun zartar da cewa ba za su kai kansu zuwa ga halaka ba ta ka Allah baraka sai ke ce masa aina ma ta kunu idrikumul maut walau kuntu fi burjin mashayyida wallahi da inda kuke mutuwan ta za ta same ku yace kullu kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatl ko a cikin dakunan ku kuke zaune wallahi wanda Allah ya kaddara za su mutu sai sun fito sai sun fito sun je gurin har sai sun je mazajin gunda za a kashe su su kwanta a wannan gurin wallahi sai sun je wannan gurin amma su ba su fahimci wannan ba waye ta wallau sai kaga sun juya baya ko farihun suna farin ciki suna alfahari suna jin daɗin abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan na matsala kullun yusibuna ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله madaukakin sarki ce kullahu ka gaya musu ya Muhammad ina ce kuna tsammanin mu samu matsala ne ku yi farin ciki ko to kusan cewa lan bana wallahi babu abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya kaddara zai shafe mu Allah ya ce zai jarrabe mu to duk abin da kuga ya samu na matsala abinda Allah ya rubuta ne cikin jarabawar da zai mana kuma wannan jarabawar mu mun yadda da ita mun yadda kuma Allah madaukakin sarki zai ba mu lalada akan wannan don haka ba mu da matsala duk abin da kuke ga zai same mu ko kuma ya same mu na matsala abinda Allah ya riga ya rubuta mana ne haka ne kuma ɗaukakan daraja ne ɗaukakan daraja ne mu a gurin mu ko maulana Allah shi ne majibintin lamuranmu mun tattara al'amura mun bayar a hannunsa shi ne maɗaukaki kuma shi ne majibintin lamuranmu wa alallahi kuma ga Allah ne lalle tawakkalin mu'minuna lalle mu'mine kamata su dogara ya kamata musulmi mu'mine su dogara ga Allah madaukakin sarki sai tawakkali tawakkali tawakkali da yaqini kusa abubuwa guda biyu ne wanda suke tare a guda at-tawakkul wal yaqin shi yasa imamu nawawi Allah ya masa rahama ya hada su a babi guda a cikin riyadus salihina da tawakkali da yaqini saboda ba ɗaya ba zai rabu da ɗaya ba dole sai ka dogara ga Allah ba dauke sarki a cikin lamura hakan ba za ta faru ba sai kana da yaqini sun tabbatar cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta musu zai same shi sun yi yaqini a cikin zuciyarsu da haka wannan shi zai ba su daman yin tawakkali ga Allah amma idan baka da yaqini baka tabbatar da cewa wato kenan haka ne al'amarin ba lahirar ma ba gaskiya bane aljanna ma ba gaskiya bane ladan ma da ake cewa za a bayar ba gaskiya bane ko kuma kana ganin ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane kaga babu yaqini a cikin zuciyanka to tawakkali ba zai yiwu ba amma da ranar ka yarda Allah madaukakin sarki komai a hannunsa yake to tawakkali zai zai abin dan haka Allah madaukakin sarki yake faɗa ma mu'mini cewa ga Allah ya kamata su dogara saboda idan baka dogara ga Allah ba duk abin da ka dogara da shi zai iya gushewa in iyaye ka dogara da su za su iya kaucewa in mulki ka dogara da shi zai iya kaucewa in dukiya ce za ta iya kaucewa in wani aboki ne zai iya kaucewa duk abin da ka dogara da shi baya da tabbas ba tabbas din zai iya ba zai kauce ba kuma ko da ma bai kauce ba babu tabbacin zai ci gaba da baka kariya domin wani lokaci in an zo wani guri za ku iya raba hannun riga kai da shi za ku iya hannun riga sadaka daga wani lokacin kuma shi kenan ka riga ka fita cikin jiwarinsa amma wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki fa babu ba shi da matsala don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa tawakkal ala hayy alladhi la yamut ku dogara ga Allah wanda yake rayayyen da baya mutuwa baya mutuwa to mu je malam قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الله مدوكا كنسر كيتي قل لهم كغير يا محمد هل تربصون بنا wato yanzu kuna mana tarabbusi ne tarabbusi ne kuna jiran ku ga abin da zai faru da mu wato kenan Allah Allah kuke kun zanna kuna jira ku ga ta inda musifa za ta zo ta same mu shine kuke jira ha wanda ayi wata lokacin kuke in dai wannan kuke yi to ɗayan biyu ne zai same mu illa ihdal husnayni babu abin da zai same mu sai ɗayan abubuwa biyu masu kyau duk wanda ya same mu alheri ne a gare mu duk wanda ya same mu na farko ko dai mu mutu akan wannan hanyar da muke mun yi shahada mu tafi gurin Allah madaukakin sarki na biyu ko Allah madaukakin sarki ya bamu nasara kuma mu ci gaba da yada addinin musulunci mu duk inda ta fadi sha don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min mu'mini akwai abin mamaki cikin lamarinsa inna amrahu kulluhu lahu khair duk shi mu'mini duk lamarinsa gaba da alheri ne ina samu da husarra shakara fa kana kairan lahu in yalwa ta same shi da wadata addinin musulunci ya ci gaba walwala ta same shi sai gode wa Allah madaukakin sarki ya shukura dukiyarsa to ya tafi da ita ta hanyar Allah kaga wannan alheri ne wannan samu su darra idan kuma cuta ta same shi ko talauci ko rashin lafiya ko kuma dagulan lamara ya rasa yadda zai yi sabara sai ya daure sai ya haƙura ya yadda cewa Allah madaukakin sarki ne ya kaddara masa haka sai ya ci gaba abinsa kaga wannan ma alheri ne a gare shi to ɗayan biyu ne fa kuke jira mana abu kuke mana tarabbusi a kansa kuna ta Allah Allah ku ga abin da zai faru da mu to ɗayan biyu ne ihdal husnayn amma in ba ku sani ba wa nahnu natarabbasu bikum mu din ma muna tarabbusu a gare ku dama Allah ce kul tarabbasu fa inni ma kun mila mutarabbisin kace masa ku jira ni ma ina jira kuna jira abin da zai faru da ni eh to shikenan bismillah ku ci gaba da ni ma ina jira yadda kuke jira ku ga abin da zai faru da mu mu ma haka muke jira muna jira mu ga abin da zai faru da ku amma bari mu ga kuwa ku satar ansa abin da zai faru da ku mu tarabbusin da muke muku an yi sai bukumullahu bi azabin min indihi ko dai Allah madaukakin sarki ya kawo wata azaba daga gare shi ta same ku ta halaka ku daga gurin Allah sai Allah dora muku musifa ku rasa inda za ku yi au bi aidina kai ko kuma Allah ya amfani da mu da hannunmu dai Allah zai azabtar da ku mu je gurin yaƙi mu ci nasara akan ku fifille ku da sauransu to saboda haka muna muku wannan tarabbisin dan mun tabbatar alheri ba zai same ku ba tunda ba ku bi Allah ba ba ku kama hanyar Allah ba tabbas alheri ba zai same ku ba wallahi ɗayan biyu ne ko dai Allah ya aiko azaba directly ta same ku ko kuma Allah ya amfani da mu muminai wato kina a wajen yakan ku ta haka mata rabbasu to ku ci gaba da jira inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna jira mu ga abin da zai faru dama a haka ne wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ko mu ko ku ne ai za a ga waye yake kan shiriya wane ne kuma yake cikin bata amma kaga yadda sigar alkur'ani ta ce wa inna mu au iyakum ko ku sai ce la ala hudan to ta kanmu kenan ko au fi dalalin mubin kanku kenan kaga kyakkyawan takasimi kenan a balaga to saboda haka ku jira mu ma muna nan jira tare da ku to mu je malam
ولنفقوا نوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين الله بارك كيف تركي ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad anfiku in kun ga dama ku dauki dukiyar ku ku bayar dan taimakon addinin Allah a tunda sun ce su mu'mine ne ko sun ce sun musulmi ne kuma suna cikin musulmai ko dole in ta yi wani mata gugun ai dole su sun ɗauki duke su suna sun bayar to ku ɗauka ku bayar ɗau'an ranku yana so aukar hanko ranku baya so riyaki nan za ta shiga ko yawwa kar a ce yawwa aka ga yanzu ko harkan sallar nan ka lura da samari in yana cikin masu sallah zai yi sallah amma da zaran baya cikin sai kaga azza da lasa dundu bai yi su ba kaga kenan wancan da yake karhan ne saboda yana cikin musulmi in an tashi yin sallah dole zai tashi yin sallah amma wallahi ya koma gefe ba zai yi ba to kaga kasla na nifaq ta fara shiga cikin zuciyar irin wannan yana tare da mutane zai yi azumi in ba tare da su zai sha yanzu da zai tsallake ya tafi Lagos ya tafi inda ba gurin musulmi bane a cikin Lagos ba zai yi azumi ba kaga azumin sa da yake nan ya za zama wato kenan kafa ne a cikin musulmi ba dau'an bane duk abin da yanda kake sa cikin musulmi in ka koma gefe sai ka kiyin sa to na abu ka tabbatar cewa kana yin sa ne karhan ba dau'an ba to Allah madaukakin sarki ce a gaya musu su yi dau'an din ko su yi karhan din duka lai yutaqabbal minkum Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba saboda mai inna ma taqabbala Allahu minal muttaqin masu takawa ne Allah madaukakin sarki yake karban ayyukan su wanda suke yi dan Allah su ne Allah madaukakin sarki yake karban su saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama komai da komai ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa an riga an gama komai da komai saboda haka Allah madaukakin sarki ba zai karbi ibadar su ba me yasa innakum kuntum qauman fasikin adama ku kan mutane ne suke fasikai dama ku fasikai ne saboda imanin ku ba na gaskiya bane saboda ku imanin ku ba na gaskiya bane to mu je malam وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الله بارك فيك wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum babu dalilin da yasa ba za a karbi abin da suka dauka suka bayar dan taimakon addini ba ai mutum zai yi mamaki a to sun dauko sun yi sadaka an ce duk wanda ya sadaka za a bashi kaza sun gina masallaci an ce duk wanda ya aiki masallaci za a yi masa kaza sun yi kaza amma suna su ba za a karba ba to me yasa ba za a karba ba Allah ce babu abin da ya hana a karbi wato sadakan su illa annahum kafaru billahi sai dai dan sun kafirce ma Allah wa rasuli wa bi rasulihi da kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam imanin da suka yi imanin da suka yi irin su abin Abdullah ibn Ubay ibn Salul da makamantansa da jama'ansa imanin da suka sun yi dan dole ne ba su yarda da gaskiyar lamari ba to saboda haka tun da imanin su ba na gaskiya bane Allah madaukakin take ba zai abin nan ba ai Allah baya karba sai a mu'mini ko inna Allah ta'ala la yaqbal dayyibun la yaqbal illa tayyiban to ba a samun dayyi kuma sai da kikkiawar niyya da haka Allah madaukakin take ba zai karba ba saboda haka musulmi mu kiyaye duk abin da zamu yi in dai na taimakon addini ne kada mu yi shi dan riya kada mu yi shi kuma dan mutane suna yi ko yawwa kar ka zama kamar da ke cewa ma ana illa min guzayyati in ga wad gawaitu wa in tashir guzayyatu arshidi ni dan kabilan guzayya ne in guzayya sun yi aikin alkhairi mu tare mu yi aikin alkhairi idan sun koma barna mu tare mu yi aikin barna a kai kana tare da wato kenan crowd kullum ya kamata ka fitar da identity dinka ya zama kana yi ne dan Allah inda duk duniyar nan za su tare su kiye kai kai shine mafita gare ka to wannan irin wannan imani shine idan mutum ya infaz dinsa fi sabilillahi zai samu wato kenan ladansa kuma daga cikin matsalolin su shine wala ya tuna salata illahum kusala ba sa yin sallah sai a lalace kullun jikin su da sanyi saboda ai sai a cikin jama'a suke yi in sun koma gefe ba su yi ba ba za su yi ba kuma za su yi ma kawai za su yi dole ne a kowa yana alwala to za ka tashi kai ba za ka yi ba ne sai ka yi kula kai ma a yi da kai haka dai kai sama sama zuciyar ka bata dauka abin sosai ba saboda in ka samu kofar zukewa to za ka zare jikinka ka bar gurin zaka zare jikinka me yasa ka gari yanzu ko sallar tarawih nan da ake za ka gari da yawa daga cikin mutane in dai sun samu kofar zukewa ba za su yi ba wallahi ba za su yi ba duk da falalan da malamai suke ta karanta mana cewa wanda ya yi sallar tarawihi wata guda cur Allah zai gafarta masa duk zunubansa duk zunubansa Allah madaukakin sarki zai gafarta masa duk wanda suka gabata amma sai ga dan musulmi na wasa da su raka'a goma din nan da muke yi ta al'ada wanda daga tabbace da daga menene alam alam tara kaifa zuwa kasa muke iyaka wannan ne masallaci ka dan ne ake yi dan kakkarawa amma da yawa yawa al'adunmu raka'a goma sannan daga alantara kaifa ƙasa ne a minti goma sha biyar an gama gaba ɗaya da gaggawa da komai amma wasu sai ka ga mutum ba zai je shi yayi ba kuma fa ba ko ina zai je ba wani guri zai je zana a ci tadi babu abin da zai je shi wallahi ba shago zai je bude ba ba komai ba majalisa zai je ya zauna kawai ya ci tadi shikenan saboda me zuciyarsa bata dauka bane wa'inda zuciya su dauka wallahi akan gaba gaba suke Allah wani sai ya taku daga nan zuwa unguwar kunkure ya je masallaci ya yi sallah wani sai ya taku daga nan zuwa bakin kasuwa ya je masallaci ya yi sallah wani daga nan zai tafi unguwar bayi ya je masallaci ya yi sallah zuciyarsa tana so zai taka ya je kamar yadda kabilan banu salma suke takuwa tun daga karshen madina sun zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah zuciyarsu tana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ku ci gaba da haka diyarukum tuktabu atharukum amma wani agofa gidansu Allah ba zai yi ba ba zai yi ba to kaga irin wannan akwai matsala wanda yake yin irin wannan ana tsorace masa kar ya zama ya dauki kasla daga cikin kaslatin nifaq kaga daga cikin sifofin su ne Allah ya ce ba sa zuwa sallah illa hum kusala sai da jin jikin su ba nauyi ba nauyi wala yafiquna kuma ma infaqin da suke yi wanda aka ce ba za a karba din ba ba sa yi sa illa hum kahiru karihuna sai sun zama sai zama a ransu baya so a ransu ba ta so duk abin da za su bayar na taimakon addini kai to ni ina ba da wannan yaushe zan yi kaza kaza kaza a to amma Alhaji wani ya ba kaza Alhaji wani ya to ni din ma dai to gashi shikenan tunda a cikin jama'a ake kuma ana gari kuma kowa yayi kuma kai bai kamata a ce ba kai ba ai in dai dan wannan niyan kake karkai tsammanin da ka samu lada kai kawai dan Allah dan neman lada a gurin Allah madaukakin sarki inda mutanen duniya duk sun taru sun ce su ba za su yi ba kai kai wannan shine imani na gaskiya to mu je malam فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون الله أكبر وكجم يا محمد فلا تعجبك أموالهم kada dukiyarsu ta rika baka wato kenan sha'awa ma kada ta rika baka mamaki kada ka rika hankoranta karka ba ba wata dukiya ce wadda take ta cancanci wato kenan har ka zuba idonka kana hankoro wato kenan akan ta ba a karka yi haka karka yi haka Allah wa rabbi sai tun da baya ma kafin wannan sura ya ja kunna annabi sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna ainaka ko ila ma mata nabihi azwajin minhum zaratul hayatid dunya kada idan kai karkata zuwa ga abin da muka basu suna da kuɗi suna da makamakin gidaje da motoci sai sun zaɓi mata wa kyau na duniya su ɗiba suna da kaza suna da kaza suna da kaza sai abinda suke ce suke suka ce yake faruwa sai yanda suka ga dama suke yi a wannan kare da duka Allah madaukakin sarki ce kare ya baka sha'awa a nan gurin wala tujibuka amaluhum wala auladuhum ko kuma yayayansu tunda yayayansu yayan masu kudi da san shan wahala ba sa shan wahala ka gani a ingila zai je ya karatu eh yana secondary school tun yana primary school suke assignment suna browsing a internet wani a america zai je wani a menene wani a ina da zai je yayi duka wannan kar ya baka sha'awa kuma kar ya daga maka hankali Allah madaukakin sarki yace kar kai hakan nan duk wanda ba hanyar Allah yake ba idan ana wuce amerika zai je ya kansa gata ko ya yayayensa in ana wuce amerika ya je wuce amerika kar ya baka sha'awa saboda ai karshen alewa kasa ne ba shi dan lokaci kaɗan ko ya kare ko dukiyar ta kare sannan ko ba kan hanyar allah yake ba kaga matsala kenan inna ma yuridullah lalle abin sani kada allah madaukakin sarki abin da yake nufi da su da wannan dukiyar tasu ko liyu'adhibahum biha wala zai azabtar da su da ita ne Allah madaukakin sarki dukiyar tasu yana nufin zai azabtar da su ne kuma wannan azabar fila ya tudu da tun anan gidan duniya Allah madaukakin sarki zai abin zai zai azabtar da su ga dukiyar su rasa inda za su saka ta za su saka ta za su saka su wani lokaci boye dukiyar a rasa inda za a kai ta a boye yanzu BBN ta tona asiri in ban in account 100 kake da shi da zarar an daura BBN za ta nuna saboda haka duk dukiyarka an riga an santa an sa inda take an san kuma inda take kana tsoron wannan ka kawo gida barayi suna ataki to da haka hankalinka a kwance ai ba a tashe ka tona rami ka binne matsala wani lokaci za ga mutum yana tona rami ya binne sai ya mutu sai daga baya a zo a tona abin kudin ya lalace miliyoyin kudi shi bai ci ba shi bai amfanar ba ko saboda haka kaga kaman azaba ne wani lokaci sai ka ga wallahi mutumin da yake da dukiyar irin wannan saboda fafutukar neman ta wallahi sai ka ga wani lokaci ba zai iya zanna ya ci abincin ba ma ga dukiyar amma abinci ya zanna ya ci za a tara kowane irin abinci mai daɗi a duniyar nan ba zai ci ba saboda bayi da lokaci wallahi wani lokaci za ka samu bacci wallahi ba za su iya yin bacci ba Allah sai an musu allura da sauransu yana ba azaba dukiyar ta zama masa ba wani lokaci wallahi tallahi sai yayi wata wata biyu gidansa ma bai zo ya ga iyalansa ba ba azaba ba idan ba Allah ne ya kare shi ba sai kaga ya ja fada cikin wani abin dukiyar tasa azabtar da shi take ta hada rikici rikici anan ta hada hukunci ta hada akwai wani aboki na da yake taimaka tun muna legal admission yace shi bai taba ganin miliyan ba sai a ranar to irin miliyan din wancan lokacin yau tana da naira 20 ita ce babban kudi ko suna irge suna irge suna irge bayan sallar isha an gama cinikin shago an zo an tara an rufe su a ciki suna irge suna irge ya ce bai an karba sai ya ji ana assalamu alaikum rahmatullahi assalamu alaikum har an yi sallah su ba ba su gama kirge ba ko su suke su gama kirge su balan suna dauka akai akwai akwai akwai akwai banki kwana turba zai bada ko ba la ilaha illallah suke ba ba raka biyu suka yi ba wannan ba azaba ba da sauransu to wannan bangaren muminai kenan in arne ne haka ta faru da shi fa aka ga asara da bidai da yawa saboda haka Allah zai iya amfani da dukiyarsu ya azabtar da su a ran gidan duniya kuma dukiya za a amfani da ita ta samu su dagawa ta yadda za a samu cikakkiyar hujjar wato kenan kama su ranar tashin alkiyawa wa tazhaka anfusuhum wa hum kafiruna har su kai matsayin da ransu za ta zare ta fice suna wa kafirai ba su imani da Allah madaukakin sarki ba ko wani dan uwana na aiki a banki kace wata rana ya dawo ce la hawla wala quwwata illa billahi irin wannan yanayi yanzu na mutum zan cewa Allah madaukakin sarki ba da lokacin da zan ziyarci ƴan uwana ba da lokacin da zan zanna a cikin gidana ba da lokacin sallah ma muna yin ta a takura ko takure raka'a kufufufu mun yi mun gama mun koma kaza kaga wannan mai nazarin cewa da da ramuwa ma kenan ko saka duke ta zama me tashin hankali to wanda bashi da wannan kishin fa Allah sai ya dawo gida ya hada zahar da la'asar da abina ya abu na bafulata ne ko zure azara wane ne mangare ba isha'i don ko gaba ga ko to iyaye na fulani ku ya kuri eh ko gaba ga to wannan me yin kenan ba wanda baya yi ba to Allah sauka to da haka a cikin haka ake haka ake haka ake har kwatsam sai rai ya halinsa to na uzuri zaka bai Allah da zargi eh na taba yi wani aboki a Kano shekara shekaru ta shekara sabiyar baya sallah kiwo yake yi garke shanu yake kiwo sai ya ji agusau sai ya ji wani malami na wa'azi akan tariku salati an ya gama sai ya ce to ya karɓa kallahu to yanzu mutumin da yake kiwo baya samun ya sallah ya kai shanu nan garin ya kai shanu ya ce a to ya na aibin sauki ne in ka je gaban Allah a gurin wala kirin ya tambaka sai ka masa bayani ka ce kiwo kake ya ce wayo Allah na ya ta ko shekara na ce wallahi mutumin lokacin muka da shi Allah ya rami sallar shekara uku tsabar wato gina abin mai masa ba ya dawo ya kama sallah yana yin ta yanzu kullum ya zalla sai ya rama da ta kwana biyar kawai da malaman malikiya suka dora shakai to kaga irin wannan dukiyarsa ce amma azaba take zama da shi bai shi da lokacin da zai zanna ya ci bai shi da lokacin da zai zanna ya ji daɗi bai shi da lokacin da zai huta ko bai da lokacin da zai yi ibada saboda ka jama'a mu yi nazari akan dukiyoyin mu kan dukiya ta zama sanadiyan azaba a gare mu asalin wanda ya kamata dukiya ta zama musu azaba munafukai ne da kafirai to musulmi sai ya kiyaye dukiyar kar ta zama ita ce goal ya zama itan tabi'a ce ibadarsa da sauran al'amuransa su zama suna tafiya daidai ko da za a dakatar da duke ta samu tasgaro to ibadar da ta samu tasgaro to mu je malam lokacin to alhamdulillah mun ce mun lokaci yayi zamu dakata a nan gurin da fata abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aika da tabin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara assalamu alaikum